إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan rajab jira 1445 wanda ya daidai da ranar 1 ga watan biyu 2024 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taysiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh mahmud ahmad at-tahan hafizahullahu ta'ala wannan shine zai zama majalisi na hamsin da hudu cikin jerin karatutukan wannan littafi muna cikin babi na hudu wanda shine babin karshe a littafin albabin rabi al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi wanda yake magana akan isnadi abin da yake da alaka da isnadi karkashin babin muna fasali na biyu wanda shi ma shine fasalin karshe a cikin littafin al-faslu al-faslu thani ma'rifatu ruwat wanda yake magana akan sanin marwaita karkashin fasalin mun tsaya gaba ta goma sha biyu ma'rifatu asma'i man ishtaharu bi kunahum yau zamu tashi da izinin Allah gaba ta goma sha uku ma'rifatul alqab sanin laqabba can alkuniya ya ka ce alkuniya ka ce baban wani mamar wanci abu abu fulan amma ya ka ce laqabi shine kamar da malam zai ta'arifi أولا يجي تعريفه لغة تعريف اللقب لغة يجي الألقاب جمع لقب ألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة, برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم aka ce laƙabi shine duk wata sifa da take nuna wa mutane take sa wa mutane shi'urin ɗaukaka ko ƙasƙanta an gane aiwa mutum wani laƙabi da za a ɗaukaka shi an gane inda ke nuna ɗaukaka ɗaukaka mutum ko kuma wani laƙabi da yake nuna mai ƙasƙantarwa a gare shi wani a ce masa laƙabi wata sifa da za a ambata masa da take nuna ɗaukaka gare shi ko wata sifa da za a rika kiran shi da ita wadda take nuna kaskanta kaskanci a gare shi aw ma dalla ala madhin ko kuma wani wani sifa da za a ba da za a bayar wanda yake nuni zuwa ga yabo aw zammin ko kuma zargi a wani ɗayan biyu duk lakabin da za a yi mutum ko ya zama na yabo ne ko ya zama na zargi ko na nuna ko na ɗaukaka shi ko na kaskanta shi to wannan shine abin da ake cewa lakabi shi ake cewa lakabi ثانيا نبي المراد بهذا البحث أبن دعك نفي دوانا بحث أكل لك به هو هو التفتيش والبحث عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث شيني وتزاعي بنتكي أي بحثي جمدا لقبة نام لمن حديثي لمرويتا حديثي أي بنتكي جمدا أغانو لقبنسو لمعرفتها وضبطها domin a kiyaye a san laƙubban nasu a kuma kiyaye su da da in an kira su da wannan laƙabin an san su ne shi ne amfani don wata rana a kira shi da sunan shi ko ya zama da sunan shi ka san shi ba ka san cewa yana da wani laƙabin ba wata rana kuma a kawo shi a isnadi a kira shi da wannan laƙabin ka kasa gane wane ne to wannan shi ne abin da ake nufi da shi salisan na uku fa'idatuhu fa'idar wannan wannan fa'idar wannan bahasin. So, fa'idatuhu, fa'idarsa, ma'arifatul alƙabi, ko wa fa'idatu ma'arifatul alƙabi amrani, can ya faɗi fa'idatuhu, ya ce fa'idatuhu fa'idarsa. Wannan sai ce wa fa'idatu ma'arifatul alƙabi amrani, ya ce kuma fa'idar sanin laƙubba al'amura ne guda biyu wa'ina al'amura guda biyu su ne fa'idar sanin laƙubba na marwaita wahuma wanda wa'ina al'amuran guda biyu su ne alif na farko adamu zannin alƙabi a sami rashin zato rashin tsammanin laƙubba sunaye ne kar wani zai yi tsammanin laƙubba sunaye ne a sunaye daban laƙubba daban in kaga mutum da laƙabinsa da ibin ciki yana da sunansa da haka laƙabi ba shine suna ba suna daban laƙabi daban to kar mutum ya yi tsammanin laƙubba sunaye ne wa atibari shakhsi alladhi yuzkaru taratan bismihi wa taratan bi laqabihi shakhsaini wa huwa shakhsun wahid da kuma lura wato lura game da wani mutum ka ɗauki wato ka kalli wani mutum ko kuma ka riƙa kallon wani mutum kana lura da shi mutumin da ake ambatansa da sunansa a wani karo wani karon kuma a ambace shi da laƙabinsa sai ka ɗauke shi a matsayin mutum biyu ne daban-daban wa huwa shakhsun wahidun alhali shi mutum ɗaya ne alhali mutum ɗaya ne nan dai a ambace shi da sunan shi nan kuma da laƙabinsa wannan shine fa'ida ta farko ba فائدة تبيو معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب سنن سبب ديسا تدليل سني أكا لقبا وانا مرويتون وانا لقبا ثم يسا أكا كراشد وانا لقبا فيعرف عند ابن المراد الحقيقي من اللقب تألوك النزاع سمنو فاتحقيقة توانا لقبا dan sai ka san sababin da yasa aka sa lakabin shi ne za ka san manufar lakabin ta hakika yabo ne ko zargi ɗaukakawa ne ko ƙasƙantawa sanin sababin da ya sa aka lakaba masa wannan sunan wannan lakabin shi zai sa ka gane abin da ake nufi da lakabin mun gane ko alladhi yukhalifu fi kasirin min al-ahyani ma'anahu zahir wanda shi lakabi ya kasance yana saɓawa zahirinsa a mafi yawancin lokuta yace fa yu'rafu inda idhin al-murad al-haqiqi min al-laqab alladhi yukhalifu fi kathirin min al-ahyan ma'anahu adh-dhahir wanda yake saɓawa ma'anansa ta zahiri a lokuta da yawa in kaga an kira mutum da laƙabi to yau so da dama za ga ba zahirin ma'anar ake nufi ba laƙabin ya saɓa wa zahirin zahirin ma'anarsa kenan sanin dalilin da ya sa aka laƙaba masa wannan laƙabin shi zai sa ka gano mai ake nufi da shi to wani abuwa guda biyu su ne fa'idar sanin al'alƙab shi ne fa'ida ta ma'arifatul alƙab rabi na hudu a samuhu kashe-kashensa al'alƙab ƙismani alƙab laƙubba sun kasu gida biyu wa huma wanda su ne alif na farko la yajuzu ta'rifu bihi shine wanda baya halatta a sanar da mutane a yi ta'arifin mutum da shi a kira mutum da wannan lakabin akwai wanda baya halatta lakabin da baya halatta a kira mai shi da shi wa huwa ma yakrahu al-mulaqab bihi shine irin lakabin da wanda aka lakaba wa shi kikin sa an gane wanda baya so Allah ce wala tanabazu bil alqab ku daina jifan junanku da sunaye na laqabba to ana nufin lakabi wanda yake mara kyau wanda yake abin zargi wanda wanda ake ambatawa da shi baya son sa baya halatta a ci gaba da ambatonsa da lakabin da baya so kasan mutanen mu suna da wannan idan an san baka son wannan lakabin to lokacin ne ake ta karkarewa sai an kira ka da shi dan ranka ya ɓaci mu wajajen mu akwai wanda har sai ya sa an yi shela a cikin gari duk wanda ya sake kiransa da wannan sunan to za a sa mishi tara ta kuɗi jika kaza kaga an ɗan bari na kwana biyu amma wallahi sai kaga kafin shekara ta zagaro an ci gaba an ci gaba da kiran wannan su suna da su da yawa wanda sun yi shela a daina kiran su da lakabi kaza amma kuma har yanzu ba a daina kiran su da wannan lakabi akwai wani limami da muka yi zama tare da shi a ƙasar kamaru lokacin na yi zama kamaru a jihar duwala to akwai wani dan in ka tsallaka gada akwai wani wani gari da ake ce masa Bonoberi Bonoberi bai da nisa da duwana gada ce kawai zaka tsallaka kamar kamar kamar yamai ne tsakanin tsakanin haro banda da da abin nan to su ma haka ne to can muka zama bayan ruwa to akwai limamin juma'a a can sunansa muhammadu kaga suna mai kyau amma tun yana matashi sai ake ce masa bob bob marley irin suna na samartaka wannan bob marley to wannan ba mu san dalilin da yasa ake kiran shi da wannan suna ba ko zukar wiwi yake yi a lokacin ko menene da ba mu sani ko rasta ce yake yi a kansa sai ake ce masa Bob Marley to ana yana cikin dai samartakansa ana abubuwa dai irin na na abubuwa na samartaka to sai Allah ya kaɗo shi sai ya tafi karatu ina ga Morocco ne ya tafi karatu ko ko wace ƙasa ce namance to sai ya samu karatu sosai sosai da ya dawo sai aka naɗa shi limamin ɗaya daga cikin limaman juma'a na babban masallacin wannan garin to bai san wannan suna na bob bayan ya zama malami bai san suna amma har a gaban shi wasu kuskurewa suke su kira shi da wannan suna amma in dai a bayan idansa ne ba wanda yake kiransa da malam muhammadu sai dai malam bob in kaga an kira shi da sunan shi to a gaban shi ne shi ma saboda baya so shi ma kuma wanda suke jin nauyin shi wasu ma kawai kiran shi suke da sunan ko a gaban shi kaga malami ne na sunna ga gemu ga komi kuma ga karatu ga karatu Allah ya bashi amma kuma malam Bob ake ce mishi baya san suna amma kuma da shi ake kiransa to wannan baya halatta haramun ne ko a gaban idansa ko a bayan idansa ka kira shi da Bob tunda baya so musamman margoita baya baya da cewa a kira su da sunan da ba sa so ba na biyu ya juzu ta'rifu bihi shine laƙabin da yake halatta ka kira mutum da shi wa huwa ma la yakrahuhu ma la yakrahuhu al-mulaqabu bihi shine laƙabin da wanda aka laƙaba wa shi baya kinsa wataƙila ma yana son a rika kiran shi da wannan suna wannan ba laifi kamar irin su Siddiq irin su Abubakar As-Siddiq Umar Al-Faruq a gane suna son wannan laƙubba da ake kiransu da su Saifullahi wa kenan Khalid ko irin su Asadullahi shine wa Hamza irin su kaza to wani alqab din alqab ne masu kyau wannan masu su suna son su to wannan ya halatta a rika kiran mutum da wannan laqabin zuliyadain na gani annabi ya kira shi da zuliyadain a sadaka zuliyadain lokacin da aka yi rafkanwa shi kaɗai ya magana yana ce zuliyadain mai dogayen hannuwa kuma yana son sunan haka ake kiran shi zuliya dai har cikin mu ma zaka ga yanzu ana sawa yaya irin wannan suna sai a kira mutum zula daini duk da mu zula daini ake cewa eh zula daini yawa sai ka janta me sunan sunan shi zula daini ma'ana mai dogayen hannuwa guda biyu dan ba a san ma'anar sunan ba kawai an ji sunan sahabi ne shi ba sahabin ba sunan shi bane laƙabi ne aka yi masa wannan shi ne abu na hudu kenan lakabi ya kasu gida nawa gida biyu ko wanda ya halatta a kira mutum da shi irin wanda yake so ko kuma wanda bai halatta a kira mutum da shi da ya kasance baya so khamisan gaba na biyar amsilatuhu misalan lakabin misalansa alif na farko ad-dallu batacce shine dai ma'anansa ad-dallu daga laqabul li muawiya bin bin abdul karim ad-dall laqabi ne na muawiya bin abdul karim ad-dall to me yasa aka kira shi da suna luqaba bihi li'annahu dalla fi tariqi makkah an laqabta masa wannan sunan saboda ya bace a hanyar makka to a hanyar makka sai ya bace akai ta nema aka ganshi sai ake kiransa muawiya ad-dall in ka in ka ga wannan sai ka dauka bacewa irin ta ta shari'a ake nufi ko ana nufin bacewa ya ya bace hanya ne ya bace a hanya shine dalili kenan gano dalilin shi yasa muka gano ashe zahirin ma'anar ba shi ake nufi don da yanzu inda ba mu san dalili ba muka ji ana ce mishi abdal sai mu dauka cewa batacce ne wanda baya kan shirya kun gane wannan amma da muka san sababin da yasa ake kiran shi da wannan lakabin sai muka gano ashe ba ba ma'ana ba ce mara kyau shi ne ɓacewa ne ya taɓa yi ba na biyu abda'if mai rauni shi ne laƙabu abdullahi bin muhammad abda'if abdullahi bin muhammad abda'if luqiba bihi wa li'annahu kana da'ifan fi jismihi la fi hadisi an yi masa laƙabi da wannan sifar saboda shi ya kasance mai rauni ne a jikinsa amma ba mai rauni bane a hadisi a hadisi yana da ƙarfi ƙarfin harda yana da adulun ne dabitun amma a jikinsa yana da raunin jiki sai ake ce masa adda'if kenan aka ce wani da'ifi ne sai ka ɗauka cewa hadisin sa da'ifi in kaga ana ana laƙaba mishi wannan sifa ta da'ifi sai ka ɗauka hadisin sa da'ifi ne alhali ba haka bane jikinsa ne da'ifi قال عبد الغني بن سعيد عبد الغني بن سعيد yake cewa rajulani jalilani wa'annan mutane ne guda biyu masu daraja da shi addallu din da shi ad-da'if din yace lazimahuma laqabani qabihani sai dai laqabi guda biyu marasa kyau sun lazimce su ad-dallu wad-da'if ad-dallu wad-da'if laqabin suka lazimce su kuma laqaba guda biyu wanda suke marasa kyau amma su mutanen masu kyau ne mutane ne masu daraja sannan akwai gundar shine jim jim shine gundar wa ma'anahu al-mushaghib al-mushaghib shine mai tada hargitsi yawa shine gundar mai tada hargitsi fi lugati ahli al-hijaz a yaran mutanen hijaz wa huwa laqabu muhammad bin ja'far al-basri laqabi ne na muhammad bin ja'far al-basri mutunan basara ne sahibu shu'uba wanda almajirin shu'uba ne yace wa sababu talqib talqibihi bi hadha al-laqab sababan da yasa aka laqabta masa wannan laqabin yace annabna jurayj qadima bas qadima al-basra malamin na ibnu jurayj ya zo basra garin basra ta iraki fa haddasa bi hadithin an al-hasan al-basri to sai ya faɗi wani hadisi yace daga hasan al-basri wannan hadisin yake su kuma yan basara ne suna ganin ai su ne suka san hadisin alhassan albasari tun da ɗangarinsu ne fa'an karu alaihi sai suke masa inkarin wannan hadisin daga alhassan albasari wa shagabu suka yi ta da hargitsi wa aksar muhammad bin ja'far min shagabi alaihi to shi muhammad bin ja'far shi ya yawaita ta da hayaniya da hargitsi fa qala lahu sai shi ibnu jurayj ya ce masa uskut ya gundar ishiru ya dan hargitsi ishiru ya kai dan hayaniya ko dan hargitsi kamar ka tada fitina ka tada hargitsi shine shine shine gundar ishiru ya gundar to sai lakabin ya bi shi kun ji dalili kaga asali shi ba dan ba dan hargitsi bane kawai ga dalilin da yasa ya dan yayi hargitsin har aka lakabta masa wannan lakabin sai dal na gaba akwai gunjar gunjar wannan gunjar ba ma larabci ba ne ya ce laƙabu isa bin musa attaimi laƙabi ne na isa bin musa attaimi ya ce luƙiba bi gunjar an yi masa laƙabi da wannan gunjar lo bi humarati wa janataihi saboda kumatunsa guda biyu suna da ja kumatunsa guda biyu jajaye ne to mewa gundar abin nan gunjar ɗin ko wani ɗan ice ne ko wani abin sani ba sai ake kira su gunjar saboda kumatunsa guda biyu suna da sha sai ake kira ake masa laƙabi da gunjar ya ce li humrati wajanataihi saboda jan mukamukansa guda biyu to gunjar ɗin ne ma'ananta da larabci ban san ma'ananta ba ba na tsammanin larabci a haka dai gunjar da wuya sai dai ko wani farisanci ko wani abu da irin wannan wani lokaci ana ɗauko irin wannan kalmomin ko kuma sunan wani ɗan ice ne watakila ha sa'iƙa sa'iƙa shine tsawa tsawa ko tsawa kaman kasan tsawa tana da sauri shine sa'iƙa walƙiya tsawa kenan sa'iƙa laƙabu muhammad bin ibrahim al-hafiz laƙabi ne na muhammad bin ibrahim الحافظ روى عنه البخاري بخاري ما يروى لغريش ولقب بذلك أن كراش دوان لك لحفظه وشدة muzakaratihi saboda tsananin hardarsa da kuma yawan muzakara tsananin muzakara mutum ne mai yawan muzakara da kuma saurin hardace abu da ake kira saboda kiya ko ko tsawa saboda saboda saurin saurin hardace abu saboda saurinsa to ake kiransa sa'iqa waw harful waw akwai mushkudana mushkudana shi ma wannan ba larabci bane yace laqabu abdullahi bin umar al-amawi laqabi ne na abdullahi bin umar al-amawi wa ma'anahu bil farsiyya ma'anansa da yaren farisanci shine habbatul miski aw wi'aul misk shine ƙwayar miski ko kuma masakin miski gurin da ake sa miski yawwa to kaga kalmar farisanci ce kenan mushkudana to wataƙila mutum ne mai yawan ƙanshi mai yawan sa turare sai ake kiransa da wannan sai harful zai akwai mutayyan mutayyan laƙabi ne na abi ja'far al-hadrami wa luqiba bihi an masa laƙabi da wannan li'annahu kana wa huwa saghirun saboda shi ya kasance a lokacin yana yaro yal'abu ma'a sibyani fil ma'i yana wasa da yara a cikin ruwa fayutayyinuna zaharahu to sai su rika shafa masa laka a bayansa ta shafa masa laka a bayansa fa qala lahu abu abu nu'aym da abu nu'aym ya ganshi sai sai abu nu'aym ya kira shi yace masa ya mutayyan ya kai mai tabo a baya wanda aka shafawa tabo a baya lima la tahdur la tahdur majlis al-ilm me yasa baka halalto majalisin ilimi ba kaga tun yana yaro ne ake masa wannan amma da bayan ya girma ya aka lakabta masa wannan ya kai mutayyan lima la tahdur majalisar ilimi don me baka zo majalisar ilimi ba to daga nan sai ake kiransa mutayyan to kun ji dalili to irin wannan duka zaka ga kowane lakabi da za a samu mutum da zaka tambaye shi dalili zai iya gaya maka ga abin da yasa ake kiransa da wannan lakabin yasa zaka ga hatta mutanen da suka dan shahara ana musu tambayoyi sai ka an ce me yasa ake kiranka da lakabi kaza duka kuma ya faɗi dalilin. Asharul musannafat mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan akan wannan yace sannafa fi hadha an-naw jama'atun min al-ulama al-mutaqaddimin wa mutaakhirin an samu jama'a daga cikin malamai na da da na yanzu wanda suka biyo baya sun yi wallafa a wannan nau'in wa ahsana hadhihi al-kutub mafi kyan wa'innan littattafai wa akhsaruha mafi taqaituwa kuma shine kitabu nuzhatul albab littafin nuzhatul albab da sheikh ibn hajar bil hafiz ibn hajar na hafiz ibn hajar sai matashiya ta sha hudu ya ce ma'arifatul mansubi na ila ghairi aba'ihi sanin waɗanda ake aka danganta su zuwa ga wanda ba iyayensu ba a rika kiran mutum da wanda ba shi ba wanda ba babansa ba cikin marwaita akwai su kenan kar wata rana ka ga an kira shi zuwa ga babansa kuma kai mamaki alif wannan awwalan na farko al-muradu bi hadha al-bahs abinda ake nufi da wannan bahasi shine ma'rifatu man ishtahara nasabuhu ila ghairi abihi shine sanin wanda nasabarsa ya shahara zuwa ga wani babansa ake nasabta shi zuwa ga wani babansa in an tashi danganta shi sai a danganta shi zuwa ga wani babansa to wanda suka shahara da wannan min qaribin wanda ake danganta su da shi din nan wani makusanci haka misali ina ce min qaribin misali kamar wani makusanci sai a danganta mutum da wani makusancinsa wanda ba babansa ba kal ummi kamar mahaifiya sai a danganta mutum da mahaifiyarsa aw wal jadd ko kakansa sai a tsallake babansa sai a danganta shi zuwa ga kakansa au garibin ko kuma dai wani wanda yake na nesa wanda ba makusanci ba ba dan uwa ba kal murabbi kamar wanda ya rene shi wani ya rene ka ba dan uwanka bane sai a rika ba dan uwansa bane sai a rika danganta shi da shi wani hauhi da kwatankwacin wannan summa ma'rifatu ma'rifatu smi abihi sannan kuma sai zama an san sunan babansa yawa kenan in an kawo shi da sunan baban kana gane shi ne in an ambace shi da sunan wanda ba baban nashi ba kuma kana gane shi ne dan karka yi tsammanin mutane biyu ne daban-daban na biyu fa'idatuhu fa'idar wannan bahasin shine daf'u abin nan tawahhumit ta'addud a tunkuɗe wahamin ƙididdiguwa karka yi tsammanin mutumin mutane ne da yawa daban-daban inda nisbatihim ila aba'ihim lokacin da ake aka danganta su zuwa ga iyayensu lokacin da aka danganta su zuwa ga iyayensu to karka yi tsammanin kuma shi wannan wani mutum ne daban wancan kuma da aka danganta zuwa ga wanda ba babansa ba kai tsammani wani mutum ne daban alhali duka mutum ɗaya ne shine amfanin salisan na uku aqsamuhu kashakashansa wa amsilatuha aqsamuhu wa amsilatuhu kashakashansa da misalansa alif na farko man nusiba ila ummihi wanda aka danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa misalun wato misalu misalin mu'azu wa mu'awwizu wa auz mutum uku ne da mu'azu da mu'awwiz da auz banu afra ɗayan afra afra ɗin nan mahaifiyarsu ce wa abuhum alharis babansu alharis amma sun fi shahara da da mahaifiyarsu a danganta su zuwa ga mahaifiyarsu wa mislu bilal bin hamama da kuma misalin bilal bin hamama Bilal ne wanda muka sani mai kiran sallah mahaifiyarsa sunanta Hamama Abuhu Rabah babansa shi sunansa Rabah daga ana ce masa Bilal bin Rabah ana kuma ce masa bin Hamama wa Muhammad bin al-Hanafiya da kuma Muhammad bin al-Hanafiya dan Ali dan sayyidina Ali ne Abuhu Ali bin Abi Talib babansa Ali bin Abi Talib to da yake yana da wasu ƴaƴa masu wannan sunan to sai ake bambanta shi da su sai a kira shi Ibn al-Hanafiya don a gane wa ake nufi mun fahimta? to kaga wannan su sun shahara da sunayen mahaifiyarsu sai ba man nusiba ila jaddatihi wanda aka danganta shi zuwa ga kakarsa al'uliya awi duniya ta nesa ko ta kusa ko ta kusa ko ta nesa al'uliya wadda take wadda take ta hau sama ko kuma ta kusa da shi مثل مثال يعلى يعلى بن منية يعلى بن بن منية منية إن أم أبيه منية أم أبيه ما هي في يربا بانسا kun gane ko wa abuhu umayya babansa sunansa umayya to wani lokacin sai a kira shi ya ala bin munya wani lokacin a kira shi ya ala bin umayya sannan sai bashir bin khasasiyya bashir bin khasasiyya wa hiya ummu tha wa hiya ummu salis min ajdadi wadda ita uwa ce ta uku daga cikin kakannin wato uwar na uku ne daga cikin kakanninsa uwar na uku ummu salisi kakansa na uku to mahaifiyarsa ita ce al-khasasiyya kun gane wannan mahaifiyar kakansa na uku kuma da ita ake kiransa bashir bin al-khasasiyya wa abuhu mu'bad babansa sunansa mu'bad jim man nusiba ila jaddihi wanda aka danganta shi zuwa ga kakansa mislu abu ubaida bin al-jarrah kamar abu ubaida ibn al-jarrah kaga sahabi ne wannan ismuhu amir bin abdullah bin jarrah babansa sunansa abdullah sunansa amir abu ubaida al-kunyarsa ne sunansa Amir bin Abdullah bin Jarrah bin al-Jarrah amma yafi shahara da Abu Ubaida bin al-Jarrah haka Ahmad bin Hanbal wanda muka sani wannan Ahmad dan Hanbali huwa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Hanbal kakansa ne yawa sunan babansa Muhammad amma yafi shahara da sunan kakansa dal man nusiba ila ajnabi li sababin wanda aka danganta shi zuwa ga wani wanda yake nesa da shi ta fuskar dangantaka saboda wani sababi wanda ba dan uwansa na jini ba saboda wani sababi mislul miqdad bin amru al-kindi miqdad bin amr bin amr al-kindi miqdad bin amr al-kindi yuqal lahu al-miqdad bin al-aswad wannan shi kuka fi sani ma al-miqdad bin al-aswad لأنه كان في حجر الأسود صبر يا كفن شكر كشر الأسود شيري نيشي بن عبد يغوس الأسود بن عبد يغوس فتبناه sai ya tabanninsa ya mayar da shi ɗansa irin yadda suke lokacin jahiliya to sai ake kiransa al-miqdad bin al-aswad amma al-aswad ba shine babansa ba sunan babansa amru al-kindi al-miqdad bin amr al-kindi ashhar al-musannafati fi mafi shaharar aba wato littafai da aka wallafa akan wannan yace la a'rifu musannafan khassan fi hazal bab mala yace ban san wani littafi da aka wallafa keɓantacce a wannan babin ba lakin kutubu tarajum amma sai dai littattafan tarjama wanda suke ambatan tarjamar magabata da marwaita da sauransu za ka ga gaba ɗayansu tazkuru nasaba kulli rawi suna ambatan nasaba kulli rawi nasabar kowane marwaici ana ambatan nasabar kowane marwaici لا سيما كتب التراجم الموسعة مصمم لتتفين تراجم wanda aka yalwata su aka faɗaɗa su za ka ga suna ambato wannan duka amma ba a samu littafi keɓantacce da aka wallafa akan wannan ba sai matashiya na uku da za mu tsaya daga kanta ma'arifatun nisabi allati ala khilafi zahiriha sanin wato an nisab dangantuwa a danganta mutum zuwa ga wani guri ba nasaba ba a danganta shi zuwa ga wani guri ko wata kabila ko wata sana'a ala khilafi zahiri ha kuma akan sabanin zahirinta kan sabanin zahir zahirinta ya zama ba dan kabilar bane ko kuma ba mai sana'ar bane an danganta shi zuwa ga wata sana'ar da ba sana'ar sa bace ko wata kabila da ba kabilar sa bace ko wani yakin da bai halarta ba mun fahimta awwala ne ce tamhid shimfiɗa tamhidun shimfiɗa ce hunaka adadun min ruwat nusibu ila makanin aw أو غزوة أو قبيلة أو صنعة yace akwai da yawa adadi da yawa daga cikin marwaita wanda aka danganta su zuwa ga wani guri ko aka danganta su zuwa ga wata yaƙi ko aka danganta su zuwa ga wata ƙabila ko wata sana'a yace walakin adh-dhahiru al-mutabadiru ila adh-dhihni sai dai zahirin abin da yake fara gaggautuwa mutum a cikin tunaninsa min tilkan nisabi daga wa'annan daga wannan dangantawar laysa muradan ba ita ce ake nufi ba wal waqi'u abin da yake abkuwa ko abin da ya abku annahu nusibu ila tilkan nisab li'aridin arada lahu su an danganta su ne zuwa ga wa'annan dangantawar saboda wani abu da ya bujiro musu saboda wani abu mai bujirowa da ya bujiro musu a lokacin min nuzulihim zalikal makan kamar saukar su a wannan gurin yau mutum ya sauka a wannan guri ya rika kiransa da sunan gurin a rika danganta shi da gurin au abin nan mujalasatihim ahli tilka sana'a ko kuma ya zama ya zauna tare da masu wannan sana'ar sai a rika danganta shi zuwa ga sana'ar alhaji shi ba sana'arsa ba ce wani hafi zalika da abin da ya kama da haka ku gane yawa wasu suna wata sana'a sai ka zo ka zauna tare da su sai a rika danganta ka zuwa gare su masu wannan sana'a ko wata kabila kai ba dan kabila bane ka zo ka zauna a cikin su sai a rika danganta ka zuwa ga wannan ko ba dan garin bane kai sai ka je ka zauna a garin sai a rika danganta ka zuwa ga garin salisan na uku amsina misalai akan wannan alif na farko ko na tsallake faniyan na biyu fa'idatu hadal bahas fa'idar wannan bahasin to fa'idatu hadal bahas fa'idar wannan bahasin huwa ma'rifatu anna hadhihi nisab laysat haqiqiyya shine sanin cewa wannan dangantawar ba ba ta hakika bace wa innama nusiba ilaiha sahibuha li aridin an danganta mai ita kawai zuwa ga wannan dangantawar saboda wani abu da ya bijiro ma'rifatul aridi aw as-sabab alladhi min ajlihi nusib min ajlihi nusiba ila tilka nisab ila tilka nisba da kuma sanin abin nan da ya bijiro da kuma sababin nan da saboda shi ne aka danganta shi zuwa ga wannan dangantawar shine amfanin wannan bahasin a san me ya janyo me yasa har aka danganta shi zuwa ga wannan dangantawar ثالثا النبي أمثلة مثالي أكيد ألف مثال فرق أبو مسعود البدري أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا بهدرتي ياكم بدر bal nazala fiha sai dai ya sauka a nan badar ne fa nusiba ilaiha sai ake danganta shi zuwa ga badar ta masa albadri in ka ji sai ka yi tsammanin ya halarci yakin badar a hali bai halarci yakin badar ba ba na biyu yazid al-faqir yazid talaka lam yakun faqiran shi ba talaka bane wa inna ma usiba bi faqari zahrihi an same shi ne ko an harbe shi ne ko an ji masa ciwo a gadan bayansa faƙar wato shi ne nan gadon ƙashin gadon bayansa wannan to sai ake kiransa mai alfaƙir awa a gani kenan daga abin nan ne ba daga alfaƙar ba ne daga faƙar ne an same shi a gadon bayansa an ji masa ciwo a gadon bayansa to sai ake kiransa yazid alfaƙir jim shi ne khalid al-hazza khalid maɗinkin takalmi ba doku maɗinkin takalmi lam yakun hazza'an bai kasance maɗinkin takalmi ba amma wa inna ma kana yujalisu al-hazza'i sai dai yana zama da maɗinkan takalmi ake ake ce masa maɗinkin ta maɗinkin takalmi ake ce masa baduku to akwai irin wannan da yawa rabi'an gaba ta hudu ashharul musannafati fil ansab mafi shaharar littattafai da aka wallafa tattare da al'ansab irin wannan dangantawar akwai kitabul ansab na sam'ani littafin al'ansab na as-sam'ani ya ce wa ƙalla khasahu ibn al-asir ibn al-asir ya taƙaita shi fi kitabin a cikin wani littafi sammahu wanda ya kira shi da suna al-lubabu fi tahzib al-ansab walakhas al-mulakhas haza as-suyudi shi ma suyudi da yazo kuma sai ya dauki wannan mulakhas din na ibn al-asir shi ma ya ƙara lakhasa shi shi ma ya ƙara lakasa shi fi kitabin sammahu a cikin wani littafi da ya kira shi lubbul lubab shi wancan ya kira shi al-lubabu fi tahzibin ansab na shi wancan ya kira shi al-ansab shi kuma sai kira shi lubbul lubab wannan littafin shi yake magana akan wannan kowanne ka samu to mu taƙaita daga nan mun zo su insha Allah sai mu tashi gaba na sha shida معرفة التواريخ تواريخ الرواة فاتن قبل ما كفر آية مديدي ألا يا إمام الهدى كرأكري ألا يافي منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله